بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kamo wannan yini mai tarin albarka yinin talata dare na laraba wanda yau ya yi daidai da bakwai ga watan biyar don musulunci watan jima'a da lula yau hijira na da shekara 1445 daidai da 21 ga watan 11 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai albarka masallacin da ya fi sanuwa da masallacin nefa kwanar gumbiya-gumbiya a nan fadar jihar gombe domin a tattaunawa ko muhadara ko lacca wanda sanarwa ta riga ta gabata a social media da sauran masallatai wanda za a gabatar da wannan muhadara a yau kuma a yanzu insha Allah mai taken darussa cikin rayuwar sahabbai darussa a cikin rayuwar sahabbai Allah ta'ala ya kare da dasu wannan masallaci dama namu ne ba bukatar wata gabatarwa masallaci namu ne wannan da idai lokaci bayan lokaci shine za ana ganin mu wani lokacin a ga dan dauke kafa kaɗan sanadiyar abubuwan ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne allah ta alai mana jagora jagororin wannan masallaci tun da kan limami da na'ibi ko na'ibai da ladanai da sauran yan kwamiti mana musu addu'an fatan alkhairi domin tsayawarsu tsayuwar mai duka wajen ganin wannan karatu yayi allah ta'ala ya musu albarka don mu da su gaba daya sauran al'umman musulmi da suka haɗu domin jin wannan tattaunawa to Allah ya sa da ni da ku duka mu amfani da wannan karatu ya sa ya zama tsira a gare mu a duniya da lahira ya sa ya zama to haske a gare mu a duniya da lahira muna ƙara addu'a da godiya da ƴan uwa da suka zo daga majalisi na masallacin gidan sanata Muhammad Najimo Goje akwai malam Usman ɗaya daga cikin limamai da sauran ƴan kwamitin wannan masallaci su ma sun biyo mu har nan domin su ganewa idanuwansu abinda ake tattaunawa shi malimin yake cewa da ni yadda ake zuwa su ma ya kamata su zo ci wannan gaskiya ne domin kowane zuwa na alkhairi mu je can alkhairi ne mu zo nan alkhairi ne Allah ya ƙara mana alkhairi da albarka a gurguje tattaunawar na kasa ta gida hudu ko gida biyar na farko akwai mukaddima duk da ba doguwa ba ce na biyu akwai manhuwar sahabi in an ce sahabi wa ake ne yaya mutum yake yake zama sahabi da wani sharadi abu na uku misali daga falala ta wa'ansu daga cikin sahabbai abu na hudu yabon da Allah ta'ala yi wa sahabbai a cikin alkur'ani abu na biyar na ƙarshe shine darussan da za mu koya a rayuwar waɗannan bayin Allah fitilu a cikin al'umma su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'alihi wasallam kamar yadda muka ce godiya ta tabbata ga Allah muna yaba masa muna gode masa muna neman tanyonsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shi ne shirye Allah ka samu cikin shiryen bayinka hakanan wanda ya bata ba za a samu mai shiryar da shi ba muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu cikin alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya mana katanga ƙarfi daga faɗawa cikin munanan ayyuka muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu kan abin da za mu faɗa ya zama daidai kuma ya ba mu ikon aiwatar da daidai a rayuwarmu Allah ta'ala ya ba mu ikon gane kuskure da kauce masa muna godiya ga Allah da ya ba mu wannan dama wanda za mu yi amfani da ita a yanzu wajen wannan tattaunawa insha Allah kai tsaye abu na biyu man huwa sahabi waye sahabi akwai imamul waqidi Allah ta'ala ya masa rahama daya daga cikin magabata yace idan an ce sahabi to wanda ake nufi da ya zama sahabi a shari'anci shine mallakiyar nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal islam shine wanda suka haɗu idonsa ya nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya mutu a cikin musulunci duk wanda ya cika wannan sharɗi ya zama sahabi ana fahimta haɗuwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da imani da shi sannan kuma mutum ya mutu a cikin musulunci duk wanda ya haɗa wannan sharuɗa guda uku to ya zama sahabi amma idan baka haɗa wannan sharuɗan guda uku baka zama sahabi ba akwai mutanen da suka rayu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma idan su bai nuna masa shi ba kamar irin su wannan bawan Allah wanda manzon Allah ya ce Umar ɗan Khattabi je masa addu'a Waisul Qarni Waisul Qarni ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai zo ya ganshi ba har manzon Allah ya koma ga Allah bai ganshi ido da ido ba kaga bai zama sahabi wake akwai kuma wanda suka ganshi din amma ba su imani da shi ba kamar irin su Abu Jahil irin su Abu Lahab irin su Walid bin al-Mughira irin su a irin su wannan rabi'a bin malik da sauransu duka waɗannan sun ga manzan Allah ido da ido amma ba su yi mai da shi ba saboda haka ba su zama sahabbai ba akwai kuma wanda suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi din amma kuma ba su mutu a cikin musulunci ba da manzan Allah ya yi wafati ya koma ga Allah sun yi ridda sun bar musulunci saboda ka sharaɗin zama sahabi shine mutum ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya mutu a gidan musulunci duk wanda ya haɗa wannan sharaɗi ya zama sahabi kuma suna da falaloli da yawa rayuwar sahabbai ya ‘yan uwa masu albarka tana cike da falaloli da darajoji da albarkar da ɗan wannan lokacin ba zai ba mu damar kai ta gun gaba ɗaya ba babu shakka ya ‘yan uwa waɗannan bayin Allah sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam masu yawan albarka masu yawan daraja masu yawan farla da karamci Allah ne zaɓe su abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙare da shi yake cewa kamar yadda Allah ya zaɓe manzo sallallahu Alaihi wasallam domin Allah ta'ala yana cewa Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ta'ala shi ne yake zaɓar manzanninsa daga cikin mala'iku haka ne yake zaɓar manzanni daga cikin mutane dukkan manzo ko ba annabi duka zaɓin Allah ne to yadda Allah ya zaɓi manzanninsa to haka nan Allah ya zaɓi sahabbai domin su zamanto abokan zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abdullahi dan Abbas shi dukkan sahabi to zaɓi ne daga Allah ya zama sahabi domin ya zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba zai taɓa bari mutumin banza su suna da mazan Allah mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake afdalul umma to haka nan su wannan sahabbai suke afdalul umma ba'da nabiyina mafifita a cikin wani al'umma bayan annabi ta sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin farlolin waɗannan bayin Allah Allah ta'ala yake faɗi wa qulil hamdulillahi allazi وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقل الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah ka ce godiya ta tabbata ga Allah wa salamun da kuma amincin Allah ya tabbata ala ibadihi allazina istafa akan bayin Allah nan da ya zabe su Abdullahi dan Abbas yake cewa ibadihi allazina istafa hum as-sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yake cewa bayin nan da Allah ya ce ya zabe su aminci ya tabbata gare su to su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abu zur'a ar-razi dai daga cikin magabata yake cewa idza ra'aita ar-rajula idan har idon ka ya nuna ma wani mutumi yanta isu ahadan mina sahaba iya ƙoƙarin rage darajar ɗaya daga cikin sahabbai ko ƙoƙarin ɓata wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abu zur'a ya ce fa'alam annahu zindiku ka sani cewa shi wannan mutumin zindiki ne abinda yake nufi da zindiki shine riga da suna iya gidan musulunci amma aƙida ba ta musulunci ba ce ana fahimta duk wanda yake zagin sahabbai ko yake ɓata su ko yake ƙoƙarin rage musu daraja to abu zur'a ya ce fa'alam annahu zindiku to mutum ne da rigar musulunci da sunan musulunci amma zuciyar ba ta musulunci kaga wannan dukkan mutane ba wanda ya haɗu da wannan farala da wannan albarka sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-allama al-baghdadi a cikin littafinsa mai suna usuluddin Allah ta'ala ya ƙara masa rahama yake cewa ashabuna ma'ana malamanmu inji al-allama al-baghdadi yake cewa mujtami'una sun yi ittifaqi sun haɗu ala anna afdalahu daga cikin sahabbai waɗanda suka fi kowa falala in ji imamul bagadadi a littafinsa al'usuluddin yake cewa alkulafa al'arba wannan kalifofi guda babu shakka sun fi kowa daraja daga cikin sahabban mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana fahimta? akwai afdi akwai afdaliya akwai mazaya afdaliya shine falala daga wannan sai wannan sai wannan mazaya akwai kuma irin wata kyauta da baiwa da Allah yake yi wa wa'ansu sahabban duk da ba su kai na sama su daraja ba misalai zai zo akan waɗannan waɗannan kulafa su ne abubakar radiyallahu an da umar radiyallahu an da Usman radiyallahu an da Ali radiyallahu anhu majma'i waɗannan su ne kulafa al'arba'a wanda kowanne ya zauna a kujerar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kowanne ya zauna a matsayinsa na magajin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abubakar siddiq ya zauna bayan wafatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi shekaru biyu da watanni guda hudu ya kalifanci daga nan ya koma ga Allah ya yi ishara a naɗa Umar radiyallahu an aka samu ittifaƙi ne da da Umar ya zama khalifa bayan sai na abba shi ma Umar ɗan Khattab ya zo yayin shekara takwas ga wani abu iya khalifanci daga nan Allah ta'ala ya sa wani ba majusi da ake ce masa Abu Lu'lu al-Majusi ya zo ya daba masa makami wanda shine sanadiyar mutuwar Umar ɗan Khattab Allah ya kare da shi iya sallan asuba a safiyar asubahin juma'a wannan ba majusa ya zo ya lallabo cikin sahu ya danna masa wuka mai dafi ya kashe shi to kafin ya koma ga Allah Allah ya bashi ikon yayi kwamiti na shura kwamitin shura su ne waɗannan mutane shidan da suke cikin ashiratul mubashiruna bil janna idan ka ɗauke guda hudun nan saura nawa saura shida to wannan shi daga lokacin duk suna da rai sai ya ƙara wa ɗansa abdullahi ɗan umar ya suka zama bakwai wanda yake can ko da ƙuri'a za a yi to za a samu wani ɓangaren ya rinjaye wani ɓangaren za a samu hudu da uku ko biyar da biyu ko abin da ya kama da wani amma ya ce ya sa abdullahi a ciki ba don ya zama ba domin ya zamto cikamaki ko mara a cikin waɗannan kwamitin shura da ya kama amma ba dan ana da abdullahi ya zama ya gaje shi ba ya ce har ma yake cewa idan alkhairi ne a wannan shugabancin to abinda na jawo ya ishe mu in sharri ne ma to abinda na jawo karo ne ya karo ya ishe mu haka umar ya faɗa Allah ya kare da shi to dai aka muku mutu shura suka yi ittifaqin zabar Usman ya gaji Umar dan Khattab Allah ya kare da shi shi ma Usman shine dau lokaci mai yawa wajen shekara 12 iya kalifanci daga usman shi ma aka haura gidansa iya karatun alkuran na kashe shi ba da a kashe shi to shi kenan sai fitina da tashin hankali ya fara bayyana a cikin musulunci to daga nan ragowar sahabbai mafi yarin jaye babu wani zaɓi ya suka yi da sai na ali radiyallahu anhu ya zama khalifa duk da akwai wasu ɓangarori da suke ganin kamata yi a ce ya bi kadun kashin usman ana fahimta ya bi ya kamo waɗanda sa kashe usman ya hukunta su shi kuma a lokacin sai na aliyu radiyallahu anhu yake cewa a bari madafan iko su nuna ya zamto ya sami shugabanci an yadda iya juyawa to sannan sai yi bincike game da wanda suka shi usman so kuma ɗaya ɓangaren suke ce ai dole a gaggauce sai ya yi abin da ya kamata wajen kamo waɗanda suka shi usman suka yi shi ya musu hukunci to daga nan aka samu tafriki wa'an suka ja wanda suke ɓangaren muawiya da sauransu sai kuma sai na aliyu da hida sauran sahabbai su kenan fitina ta dinga yi aka dinga ɗauki ba daɗi a wannan tsakani a daddafi a daddafi shi ma shekara hudu wanda shi ma kashe shi aka yi daga nan aka naɗa ɗansa alhassan bin ali bin abi dalib shi ma yi watanni hudu zuwa biyar da kansa ya ce domin a kawo maslaha a cikin musulunci ma'awiyan ya zo ya zama kalifa to abin da ya faru kenan ana fahimta to wannan shine Umar an Khattab Allah kare da shi shine khalifa na biyu bayan a ainihin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kuma ga Allah sannan sai Usman bin Affan Allah ya kare da shi sannan sai Ali dan Abi Talib Allah ta'ala ya kare da shi a dai bayan daya daga cikin fallolin waɗannan bayin Allah a gurguje a takeice Abubakar as-Siddiq wanda an ce sunansa abdullahi bin uthman an ce mahaifinsa uthman ake ce masa amma ana ce masa abi kuhafa shi ne mahaifinsa yana abakar radiyallahu ala shi kuma sai na abakar sunansa abdullahi wannan abubakarin ɗin kinaya ce ko alkunya ce alkunya domin ya haifi ya na na aisha allah ya ƙara yadda da ita ita ce mata ɗaya-ɗaya da manzan Allah ya aure ta a matsayin budurwa dukkan sauran matan manzan Allah dukkan su zaurawa ne na na Aisha radiyallahu anha ita ce kadai ya aure ta matsayin budurwa yasa ake masa alkunya da Abu Bikira ma'ana baban budurwa to daga nan sai sunan ya rinjaya Abu Bakar amma asalin Abu Bikira ne ana fahimta to wannan shine sunansa babansa sunansa Usman amma ana ce masa Abi Quhafa kuma babansa ya musulunta tun sai na abakar da ransa tun mazan Allah da rayuwarsa sai na abakar musulmi ne babansa musulmi ne matansa duka musulmi ne yayansa duka musulmi ne tun mazan Allah yana da rai sallallahu alaihi wasallam ana fahimta sai na abakar babbar falalarsa da darajarsa shi kadai a ƙur'ani Allah ya nassanta cewa yi sahabin mazan Allah ya sa malamai suke cewa duk wanda ya ce sai na abakar ba su haibi bane ya karɓi domin kamar iya ja'in ja da alƙur'ani ne iya nema ya goge ko ya datse abin da ƙur'ani ya zo da shi a cikin suratul tauba Allah ta'ala yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu alladhina kafaru iz isani yasnaini idh huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi wannan ha'un ɗin damirin ha'un sakat ya ƙuri ila abubakar radiyallahu anhu wannan komai ƙiyarsa sun faɗi wannan in dai za ka fassara wannan aya ko kai ne ka yankewa shi a cibiya in dai magana ake ta ilimi ba ta molanka ba to dole ka ce sai na abubakar na bayan da za a yi ka kauce tawili ba zai shigo ba to amma su suke cewa eh an yadda abubakar ɗin ne amma wai dalilin da manzon Allah ya sa ya tafi da shi wai iya jin tsoro manzon Allah iya jin tsoro kar ya tafi sai na Abakar ya fallasa iya hijira ya tafi dole dai sai an samu wani bintin allika domin halaka ba ta bar su amma a ce ba Abubakar bane ba wanda ya sai faɗi wannan magana in dai magana ake ta ilimi ana fahimta Allah ta'ala ke cewa in ba ku taimaki manzon Allah ba ina illa tun tsoro in kuka ce ku ba za ku taimake shi ba to Allah ya ce faqad nasarahu Allah tuni Allah ya taimake shi idza akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka yi sanadiyar fidda shi daga garin Makka saniyas nay dayan daya da daya sun zama biyu kenan an gane ko saniyas nay wanda suka fita ga manzon Allah ga wani sun zama biyu kine Abubakar radiyallahu anhu izuhuma wannan wannan alif din alful alful tasniya ne izuhuma su biyun yayin da suka kasance fil ghar a cikin ghar tsaure wannan kokon da suke suke kwana uku a cikin suna hijira iz yaqulu li sahibihi lokacin da manzon Allah ya faɗa wa sahabinsa injiwa inji Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabinsa iz yaqulu li sahibihi manzon Allah ya faɗa sai na abubakar radiyallahu anhu la tahzan inna allaha ma'a karka damu karka yi bakin ciki Allah iya tare da har a hadisi manzon Allah ke cewa sai na abubakar me zatonka da mutane biyun da Allah ne na uku su kwantar da hankalinka ba za su gamu ba lokacin kafirai masu bin sawu sun zo bakin kogon suna leƙawa akwai wani gwanin bin sawu ana bin sawayensu da aka rogon sai ke ce sawun dai a nan ya tsaya ko dai sama ko kasa amma bai gaba ba domin suna da ilimi na bin sawu a lokacin a lokacin manzan Allah da sai na abu suna cikin wannan kowa Allah sai ya turo gizo-gizo tau-tau an gane ko sai yi saƙa a bakin kowa sai Allah ya turo kurciya sai ta yi kwai a gidan gizo-gizo da a lokaci daya duk wanda ya zo ya leƙa ku ya ga tautau ya yi gida ai zai ce wannan ɗan adam ba ya ci wannan domin wa inna awanar biyuti labaitul an kabuti da kanu ya lamu mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo da kun sani ana fahimta gizo-gizo ya yi gida a bakin kogon kurciya ta zo ta yi kwai ya suke cewa a ina ya za a yi nan gunda da mutum a ciki ai bayan da za a yi gizo-gizo ya saka bayan da za a yi kurciya ta yi kwai to ashe Allah in ya so ya taimake ka da abin da kare na sai ya taimake ka da shi wayi zaton tautau zai kawo gudunmawa wannan al'amari wayi zaton kurciya za ta kawo gudunmawa amma Allah ya turo su sai kawo gudunmawa kuma gudunmawa su ta yi amfani kai ne ka rike Allah shi ya san inda zai taimake ka ana fahimta shine izu ma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alaihim sai Allah ya saukar da nutsuwarsa a gare su ana fahimta kun ga wannan ayar kai tsaye tana nuna fallasa yana Abubakar radiyallahu anhu domin shine Allah ta'ala ya kira shi da sahabin manzon Allah kuma shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sanar da shi cewa Allah ya ce na fita na yi hijira na bar gari Makka sai sai na abakar ce asubu ba ya rasulallah manzan Allah ina so na raka ka da ni za a yi wannan tafiya ine ma'anar asubu ba ya rasulallah manzan Allah ina so na raka ka ya rasulallah haka suka yi daga nan sai na abakar radiyallahu anhu suka fita da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aya ta biyu cikin suratul tahrim Allah ta'ala yake cewa wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin lokacin da matan mazan Allah suka masa abin da ake cewa mai kama da yaji har in kun ce za ku yi fito na fito da mazan Allah to fa inna Allah huwa maulahu to ku sani Allah shine majibincin al'amarin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa jibril da mala'ika jibril ma iya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa salihul mu'minina sannan da madagarta cikin bayin Allah sai mujahid bin jabar Allah ya ƙara yadda da shi sai ce salihul muminin shine abubakar da umar ana fahimta shine salihul muminin da Allah ya ce da Allah da mala'ika jibril da salihul mumin bayin Allah masu imani madagarta suna bayan manzan Allah sai ya fasara salihul mumin da abubakar da umar Allah ya ƙara yadda da su daga cikin hadisai akwai hadisin na na Aisha Allah ta'ala ya kare dare ta farko da manzon Allah ya koma garin Madina kowane sahabi sai ya zo masallacin manzon Allah sai ya fasa kofa sai tin gidansa yasa masallacin a lokacin ya kofofi da yawa kowa in ya fito daga gidan sai ya zo sai tin kofa gidan fasa kofa a masallacin yana shigowa manzon Allah da karshe kofofin sun yawa a masallaci sai yake cewa saddu hadhihi al-abwab kulliha illa babi abubakar manzan Allah ya bada doka duk ƙofofin nan a toshe su duka a bar asalin ƙofofin shigowa masallacin ƙofar da za a bari da aka tsara ta ƙofar abubakar kawai za a bari haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan falala ce daga cikin fallasai na abubakar radiyallahu anhu akwai lokacin da wata mata ta zo ta yi wa manzon Allah fatawa ta nemi wani abu a gunshi sai yake cewa lokaci kaza ki dawo sai ta ce to lokaci kaza idan na dawo ba ka nan ba sai cike samu sai na abubakar shi ma wannan faralla ce ta abubakar radiyallahu anhu akwai wani hadisin da manzon Allah yake cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani mal abubakar yace duk duniya ba dukiyar da ta amfanar da ni kamar dukiyar sai na abokan radiyallahu haka mazan Allah ya faɗa da bakinsa sallallahu alaihi wasallam ba dukiya da ta amfanar da ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dukiyar sai na abokan radiyallahu anhu da sai na abokan ya ji abin da manzan Allah ya faɗa sai kama kuka yayi kuka yace fa hal ana wa mali illa bika ya rasulullah ya ce manzan Allah ai da ni da dukiya ta duka mallakar kariyarsu a fahimta wannan kaɗan daga cikin abin da ya shafi sai na abubakar radiyallahu anhu sahabi na biyu daga cikin kulafa shine umar radiyallahu anhu umar faruk sunan babansa al-kaffaf Allah ta'ala ya kare da shi umar daga cikin farlolinsa Allah ta'ala ya kare da shi a shi kadai sai da ya faɗi maganganu maganganu maganganu ko kuma kafin muje ga umar sai na abokan radiyallahu anhu wata rana manzan Allah ke bada labarin cewa ai umar ɗan katsab shi ne farkon da zai sha ruwan alkausara a wannan al'umma a lahira umar ɗan katsab idan an je lahira a wannan al'ummar da ya ta manzan Allah shi zai fara sha ruwan alkausara kaga a lokacin mutane za su ke zaton to ina abubakar yake tunda an shine shine afdal hadhihi al-umma ba'da nabiyya shine yafi kowa farla a cikin wannan al'ummar bayan manzon ta sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa aina abubakar ya rasulullah ina abubakar yake da umar zai fara shan ruwan alkausara sai ce abubakar tuni iya aljanna a lokacin tuni har ya samu gun zama cikin aljanna an gane da kyau umar dan kaddaf Allah ya kare yadda da shi daga cikin faralolin umar ya faɗi maganganu in ji malamai sun kai goma sha ɗaya a ƙur'ani sai Allah ya sauko aya ta yi daidai da magana da umar babu shakka wannan faralaci akwai lokacin da yake biyawa manzan Allah shawa ya ce ya rasulallah ni ina ganin a shawarsa idan mun zo gidanka mun ci abinci a matsayinmu na sahabbai ina ganin a mu tashi mu tafi mana ko ka ba mu doka in dai mun gama cin abinci mai tafi domin alkwai lokacin da ba maki za mu takura ma ko kana da wata buƙatar ka a gida mu hana da ya faɗi wannan magana ba daɗe ba sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya ayi wallazi na amanu ko wanda yake cewa ku masu imani a kada ku zauna bayan cin abinci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun ci abinci ku tahi ku tafiyar fa iza fa iza ta'intum fantashiru wala musta'nisin li hadith inna zalika kana yuzun nabiyya fa sahimin Allah yake cewa idan kun ci fa iza qa'imtum fantashiru kaga Umar ya faɗi magana ta yi daidai da Qur'ani Allah ya sako da wahayi akan shawarar da Umar ya biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu akwai mukamin Ibrahim nan daura da Ka'aba inda ake yin nafila raka'a biyu wanda Allah ya gaji mu a lokacin sai umar yake biya manzan Allah shawara cewa ni ina ganin a shawarci a dinga wannan gun a rike shi gun sallama sai Allah ya ce wa takizu min maqami ibrahim musa wannan maqami ibrahim ku rike shi ya zamto musalla ku yi sallah ku ta nafi daga cikin abin da umar ya faɗa yayi daidai da wahayi akwai lokacin da yake cewa ya rasulullah ni ina ganin matan mu na musulmai a samu wata sutura ta musulunci mana su bambanta da kafirai a wajen fitowa da shiga da kamala sai Allah ta'ala ya sauko da ayar ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yutinina alayhinna min jalabibihin a ce duk wannan Umar an kabab shine ya bada shawara sai Allah ya wahaye ya dace da abin Umar kun ga wannan babu shakka falalaci babu shakka girma ne da Allah ta'ala ya wa wannan bawon Allah Allah ta'ala ya kare da shi akwai hadisin Abbas Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare da shi Abba Sa'id yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Malik ya shaytanu qattun salik fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika ya umar manzon Allah yake cewa shedan bai taba bin wata hanya ba kuma ya ga hanyar umar iyakanta face ya sauka ya koma wata hanya duk takadarancin shedan duk taurin kan shedan to bai isa ya haɗa hanya da umar ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan farla ce wannan daraja ce akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Umar cewa na yi mafarki na ga sahabbai da sutura wani suturarsa iya kaza wani suturarsa iya kaza amma kai Umar suturarka har jan ƙasa take sai Umar yake tambayar manzon Allah ya Rasulullah me fasara wannan mafarki sai ce wannan sutura da na gani cikin bacci imani ne kowane sahabi da gwargwadon imaninsa amma ka imaninka ya cika har jin ƙasa yake radiyallahu an daga cikin tsoron Allah irin na Umar akwai lokacin da iya kalifanci aka zo aka shiga yanayi wanda hatta bai tulmari a lokacin ba komai ya ƙare babu abin da za a sarrafa rayuwa da shi akwai matarsa cikin hikima da dabara irin ta mata idan an kawo abincin gidan gwamnati a lokacin sai ta ɗebi wani adadi ko tafin hannu ɗaya ko biyu sai ta aji domin ita ba da niyyar aiki take yi ba tana yi ne domin tattali ko gudun irin wannan ranar da aka rasa abinci hatta baitul mali babu umar ya san babu ya dawo gidansa ya ga abinci an yi abinci sai ke tambayar matarsa min aina haza wannan abincin daga ina kuma sai take ce ai ni ne cikin dubara mu ta mata idan an kawo abinci na ebi tafin hannu na aji na ebi tafin hannu na aji to shine da ya taru yau da babu shine da dafa mana wa a lokacin sai ya kirawo treasury ma'aji alkazin wanda yake kula da baitul mali sai ya ce nan gaba idan za a yi ko abinci gidana a ɗauke adadin tafin hannu kara yi da shi wannan tafin hannu da ta ajiye ta ce har yake ce in ba tafin hannu dama yana isa gidan ta yana isa sai ce ta kara kara aiko a rage tafin hannu kara aiko da shi gidan domin tsaba rage tsoron Allah irin nan akwai lokacin da iya kalifanci sai aka ba shi labarin jaki ya yi tuntuɓe tsakanin madina da iraq a hanyar madina zuwa iraq jaki ya tuntube ya faɗi umar ya dinga kuka an ci a wannan yinin kuka yake ya ce in ya je lahira me zai faɗa wa allah a lokacin shugabancin har jaki ya tuntube ya faɗi kaga wannan shugabannin mu yau ai sai ta allah ko ba ma jaki ba ba ma mutane masu daraja ma limamai da mahadata alkur'ani sanadiyar gurɓacewar hanyar suna faɗuwa suna mutuwa to amma umar jaki ne ya tuntube faɗe ke kuka da idansa idan ya je lahira me zai ce wa Allah akan jaki ya tuntube lokacin mulkinsa ya faɗi umar ɗan karɓam akwai lokacin da iya kalifanci aka je yaƙi sai aka samo ganima har da yajin duka a lokacin sai yasa duk wanda ya je yaƙi na aka raba ganimar yaji aka ba shi kowa yaji daidai daidai yajin da ba zai isa mutum ya yi jamfa ya saba ba to sai ɗansa abdullahi da shi aka je wannan yaƙi sai ce baba ka haɗa da nawa ka ɗinka jan baka nasa ana fahimta sai abdullahi baiwa umar ɗanka ɗab nasa ya haɗa ya ɗinka jan ba to ya zo masallaci ya hau mimbari iya juma'a iya kutuba iya cewa a ku ji ku saurara sai wanda ya tahi daga cikin sa ce ba za mu ji ka ba za mu saurare ka sai ce me ya faru sai yake cewa an je yaƙi an dawo da kai an raba ganimar ya duka ba wanda nasu zai mai jamfa amma kai naka yayi jamfa ai naka samu shawara shugaban kasa ne ba lokaci sai Umar dan Khattab ya ce Abdullahi dana yana nan sai ce baba ina nan sai ce ta yi kamar bayani sai ta yi ce ka san da ni aka je yakin yace eh yace to rabona ne na biya babana ko karna bashi ina da haƙƙi na biya babana na bashi ya hada ya danka jamfa ya ce to zauna yanzu faɗa ya ce to shike ne za mu saurare ka za mu ji abin da za ka umar bai sa ɗan sanda ya gama shi ana ganewa shugaban ƙasa ya tashi ya tsayar iya kwakwaba ya ce ba za mu ji kam a kan wannan ana ganewa saboda ka umar lokacin da iya gwamnati da allah ya mai wata fikira da basira duk kabinet ɗinsa makusantan sai sa mahadajin alkurani duk na gefen umar a lokacin da iya kalifa mahadajin alkurani akwai lokaci da wani ya zo zai masa jafa'i ma'ana zai masa kutse a cikin mulki sai faɗa masa maganganu marasa daɗi umar har ya zuciya zai ba da doka a kama shi sai ɗaya daga cikin makusantansa yake ce masa walaka da min algaibu ƙwar'ani ya ce daga cikin siffofin aljanna akwai masu yi miƙe fishi a ɓata musu rai su yi haƙuri su dalli sai umar ya sauka daga wannan fishi ya ce wal'afi na alin nasu allah ya ce daga cikin siffofin yan aljanna akwai masu afuwa wa mutane sai umar ya ce jina musu afuwa sai ya ce wallahu hibbul musini allah ya ce iya san masu kyautatawa sai umar ya ce a masa goma ta arziki har kashe ta gida domin shi umar wa kafan inda al'aya duk inda umar yake da ɓacin rai da zafi in aka ce allah ya ce annabi ya ce wallahi yadda ka san ruwa kuma haka ake so musulmi ya zama inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na in dai kai mu'mini ne to ana so in an ce ma allah ya ce annabi ya ce ka ce sami'na wa ata'na wannan shine alama wannan shine identity ne mai imani amma duk yadda ka kai a musulunci da karatu da riko da sunna a ce kana mu'arada da wahayi aya tana faɗa kana ja'in ja a faɗa ma hadisi kana ja'in ja to Allah ya ce maka da imani maka da imani daga cikin hedar imani a ce ma Allah ya ce a lokacin da ranka ya baci ka sauko a ce ma manzon Allah ya ce a lokacin da ra'ayinka kake kaifin kan ra'ayinka ka sauka daga ra'ayinka to wannan alamar imani ce amma duk iliminka in dai kana ja'in ja da aya kana ja'in ja da hadisi to malamai sun ce baka da imani Allah ya ce inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu samina wa ata'na fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ana fahimta sahabi na uku a gurguje Usman bin Affan wanda ake ce mata zunnurai Allah ta'ala ya kare da shi Usman ya kafa wani tarihi a duniya wanda duk duniya ba wanda ya kafa wani tarihi kuna so ku ji ha tarihin da Usman ya kafa tun farkon duniya har a nade ta ba wanda ya kafa wannan tarihi shi kadai ne shine ya auri 'ya'yan manzo su biyu da kansa a tarihi ba wanda ya auri 'ya'yan manzo guda biyu ba Usman Usman dan Affan Allah ya kare da shi manzon Allah ya aura masa Ruqayya ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata Ruqayya sai Allah ta'ala ya karɓi rayuwarta ta mutu a hannun Usman dan Affan manzon Allah a lokacin akwai wata 'ya'ya mata a gidansa akwai Ummu Kulsum sai mazan Allah ya sake ba shi ummu kulsum aka aura masa ita ita ma ummu kulsum Allah ya karɓi rayuwarta a hannunsa sai ce usman da muna da wata ta uku da mun ƙara an fahimta a tarihi ne ya auri 'ya'yan manzo guda biyu shi kaɗai a rayuwarsa ana fahimta kuma usman ɗan affan mutum ne da Allah ya mai arzikin kunya ana siffanta shi da mai kunya ne akwai lokacin da manzon Allah yana zaune a gidansa sallallahu alaihi wasallam sai aka mai sallama aka ce sai na abubakar yana neman izini zai shigo to manzon Allah iya zaune a gida da irin yanayin zaman gida haka sai ce a mai a mai iso yi shigo sai sai na abubakar shi can iya zaune sai aka ce Umar ma yana neman izini zai shigo sai ce a bashi izini shi manzon Allah yana yanayin sa dai bai tashi ya gyara ba can sai aka ce Usman shi ma yana neman izini zai shigo sai mazan Allah ya tashi ya gyaggyara jikinsa ya sassaukar da mayafansa har kafa sai rufi to a ce matansa iyayen mumini suna kallon abin da mazan Allah sai da kowa ya zo ya gama ya fita ya bar su da mazan Allah sai suke ce ya rasu za mu tambaye ka kana zaune kafanka a waje ƙaurinka a waje an ce abubakar zai shigo baka tashi ka gyara an ce umar zai shigo haka ya zo ya same ka amma da aka ce usman zai shigo sai ka tashi ka gyaggyara ka zauna me surun wannan abu sai manzon Allah ke cewa ala tastahi alladhi yastahi al malaika ta ya bazan ji kunyar wanda mala'iku ma kunyar suke ji mala'ika kunyar usman yake ji domin daraja da kima irin ta usman Allah ya kare yadda da shi an ce usman dan afan tun da ya kai shekarun balaga bai taba ganin al'aurarsa da kansa ba har Allah ya karbe shi domin kunya da Allah ya masa ko manzon Allah ce alhaya'u min al-iman ita kunya tana cikin imani akwai lokacin da manzon Allah ya ga wani iyayi wa dan uwansa wa'azi akan kunya wani ka zama mai kunya mana sai ke cewa kyale shi ita kunya tana cikin imani duk wanda ba shi da kunya to ba shi da imani ana fahimta Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare yarda da shi akwai Musa bin Uqba sahabi ne yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mu innakum talqauna ba'di fitina yake cewa bayan na koma ga Allah za ku ci karo da fitintinu da yawa waqtilafa da kuma sabani ga sabani ga fitina bayan manzon Allah ya koma ga qala qa'ilu minan nas ɗaya daga cikin sabai sai me yake suke cewa famalla na ya rasulallah idan irin wannan yanayi ya da suke mutu ya za mu ya muke ya masan Allah sai ce fa alaikum bil amin a lokacin ku je ku rike amin sai suka ce waye al amin sai ce wasu madan kafa yace in dai yana raye fitina da sabani addini ya barke ku je ku ku je ku a jikinsa manzon Allah yana ba su garanti Usman akan daidai akan gaskiya ki har ya koma ga Allah Allah ta'ala ya kare da shi sahabi na gaba a gurguje daga cikin khulafa ar-rashidin shine Ali dan Abi Talib Allah ta'ala ya kare da shi daga cikin falala ta Ali dan Abi Talib manzon Allah ya fita hijira daga Makka zuwa Madina sai ci Ali ya zo ya kwanta a mayafinsa idan kafirin sun leko sun ga kamar mutum a kwance a inda manzon Allah yake kwance a sai na Ali ne a wurin kun ga wannan ba karamar falala ba ce a ce mutum ya kwanta a inda manzan Allah yake kwanci an gane da ku daga cikin falalarsa akwai lokacin da manzan Allah ya tura sai na abubakar radiyallahu an ya je ya sanar da al'umma sun je aikin hajji bara'an da Allah yi wa mushrikai da kafirai gaba daya ba Allah ba su ba manzan Allah ba su wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi Allah ya ce kai manzon Allah ya ce sai na abakar ya sanar da mutane da Allah da manzon sun barranta da mushrikai to bayan manzon Allah ya aika sai na abakar ya sanar da wannan sanarwar a gunda ake aikin haji to abakar yana tafiya ya je gari maka sai ya yi ji alamar kamar taguwar manzon Allah tana bin sa baya har takunta ya haddace ana ce mata alkaswa sunan taguwarsa da ke hawa kenan iya waiwayawa fa'iza aliyu bin abi talib sai ga aliyu dan abi talib a kan taguwar manzan Allah ya ce manzan Allah ne ya turo ni na karfafe ka na zamto mataimakinka kana sanarwar ina goya ma baya sau daga wannan shi ma daraja ta sai na aliyu Allah ya kare da shi har manzan Allah ya bashi abin hawansa ya hau ya tura abubakar ya bayansa ya karfafe shi wannan farala ce wannan kuma daraja ce Allah ta'ala ya kare da shi daga cikin darajarsa da falalarsa akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai yace la'utiyanna rayata gadan goben nan zan ba da wata tuta ala rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa yuhibbu Allah wa rasulahu yuhibbu Allah wa rasulahu akan wani mutumin da iya san Allah da manzansa kuma Allah da manzon suna son sa sahabbai suka je suka kwaro kowa iya ta tunani wannan wani mutum ne har Allah ya ba da shaidar iya son Allah da manzo kuma da Allah da manzo suna son sa ana zuwa wa shegari sai manzo Allah ce aina Ali bin Abi Talib ina Ali dan Abi Talib yake sai ce gani sai ce kai ne Allah ya zama maka wani tuta a lokacin sai na Ali idan sai na ciwo sai manzo Allah ya masa tofiya idon sai ce sai ji kamar ma bai taba yin ciwo a rayuwarsa kuma ya ce Allah zai ba da budin musulunci a hannunka ya Ali sannan ya tafi ya ci gaba da zartar da abin da manzan Allah ya tura shi aka akwai hadisi na ƙarshe akan wannan bawan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana man kana maulahu fa ali maulahu duk wanda ya kasance ni majimancin al'amarin sa ne to yayi da sai na ali ma majimancin al'amarin sa ana ganewa wanda ya yarda ni jagoransa ne ni ainihin manzonsa ne zan faɗa masa sako daga Allah to duk abin da Aliyu ya faɗa maka to sako ne daga gare ni faɗa ana fahimta duk da Aisha sun yi wa hadisin wata irin fassara wanda ba haka take ba amma fassaran hadisin shine idan ka ji Aliyu ya faɗi magana daga manzon Allah to shine ba in ko manzon Allah ya tura sai na Ali duk abin da Ali da yawo manzon Allah ya shine maganar man kana maulahu fa Ali maulahu man kuntu maulahu fa Ali maulahu ana fahimta Allah ta'ala ya kare da shi a gurguje akwai yabo da Allah ya wa sahabbai a Qur'ani Allah da kansa ya jinjina waɗannan bayin Allah ya jinjina musu ya yabe su sahabbai kai duniyar da manzon Allah ya rayu da mu a ciki Allah ya raba ta uku da kansa ana fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya da Allah zai tada duniya sai Allah ya raba mutanen kashi na farko yace lil fuqara alladhina ukhriju min diyari wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa rasulihi wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika musadiqun kaso na ɗaya muhajirai mutanen Makka da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina su ne kaso na ɗaya a cikin wani al'umma kaso na biyu sai Allah yake cewa wallazina tabau daru wal iman min qabl yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yukashiha nafsi fa ulaika humul muflihun wadannan mutanen Madina kenan su ne tabau daru wal iman min qabl mazauna gida da suka ibaki da suka zo daga Makka sai Allah ya ce al'ansar mutanen Madina su ne kaso na biyu a cikin al'ummar nan. Kaso na uku, wallazi na ja'o min ba'adi, duk wanda ya zo a bayan almuhajiru na wal'ansar, to tun daga tabi'ai da aka ce sahabbai duka sun ƙare, aka shigo marhalan tabi'ai daga nan har Allah ya naɗe duniya, to duk aka so ɗai su ne. Amma kason sahabbai da malamai suke cewa sahabbai dukkansu ba su fi dubu ɗari ba da manzan Allah ya yi face bar su a duniya su kaɗai sun cika sau biyu kuna gani hausa da Allah ya raba al'ummar manzan Allah a uku dukkansu to sahabbai sun cika sau biyu a cikin al'umma kaso ɗayan tun daga tabiya har zuwa ƙarshen duniya kaso ɗaya kuma kaso ɗaya ma da sharaɗi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana والإكوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mu ma da muka zo bayan sahabbai sai mun yi wa sahabbai addu'a ana ganewa sannan sai mun ba mu riki sahabbai da wani gilli a zuciyar mu ba sannan muka yadda mun zama al'ummar manzon Allah yasa Imam Malik Allah ya kare da shi yace duk wanda yake zagin sahabi ko yake rage darajar sahabi to baya ɗaya daga cikin wannan kasan guda uku baya muhajir dama bai san su bai gansu ba baya ansar dama ba nasu bane zagin su yake sanan ja'u min ba'dihim min akwai sharadi yaquluna rabbana ghafir lana wal ikwani alladhina sabaquna bil iman Allah imana gafara da ƴan uwan da suka rigaye mu imani sahabbai kenan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allah karka sa wani mummunan kulli a zukatanmu ga masu imani sahabbai kenan rabbana innaka ra'ufur rahim to in kana zagin sahabai to sai ka san al'ummar manzon Allah a ina kake sai ka nema kanka ku amma ka san da Allah ya baka ci ana fahimta wannan daraja ce daga cikin darajar sahabai Allah ta'ala ya kare da su aya ta biyu Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah ya ce shi da kansa ya yarda da sahabbai la haula wala quwwata illa billah Allah yace ya yadda da su laqad radiyallahu 'anil mu'minin al mu'minina anan ashaba ake nufi Allah ya yadda da sahabbai ta inda za ka gane sahabbai ake nufi sai Allah ta izi bai'unaka tahta shajara a lokacin da suka mama baya a karkashin bishiya an gane ko sulhu hudaybiya ke wanda aka yi shekara ta bakwai bayan hijira izi bayu na kitatar shajara sai Allah ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatansu da imani fa anzalallahu sakinata alayhi Allah sai saukar da nutsuwa a gare su wa asabahum fatahan qariba Allah ya musu sakayya da budi a kusa shekara ɗaya tana zagayewa ta bi bata zagayo ba Allah ya bada fito mu gaba ɗaya ka ci maka da yake wannan sahabbai kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya yarda da su aya ta gaba Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان سي الله يتي رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها عبدا ذلك الفوض العظيم الله يتي تشوا والسابقون الأولون ga wanda suke gaba gaba a gun Allah suka tserewa kowa wajen neman rahamar Allah da jin kan Allah sai Allah ya ce minal muhajirin wal ansar waɗannan wanda suka fi kowa kusa da Allah wanda suka fi kowa kusa da rahamar Allah su ne daga cikin muhajirai da ansarawa ka san muhajirai sahabbai ne mutanen maka ake ne ka san al'ansar sahabbai ne mutanen madina ake ne to Allah ce su ne sabiqun al-awwal sun fi kowa tsere wajen neman rahamar Allah da jin Allah sai Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsanin da wanda suka biyo su da kyautatawa sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su wa adda lahum jannatin Allah ya musu tanajin aljanna tajri tahta al-anhar wanda ruwa iya gudu karkashin gidajen su khalidina fiha abada za su zauna a gidan aljanna na har abada zaman da bashi da karshe Allah ya samu da cikin su sai Allah ya ce zalikal hudul azim wannan babu shakka farla ce mai girma daga Allah abu na karshe shine darasi a cikin rayuwar sahabbai a gurguje darasin da zamu koya yan uwa a cikin rayuwar sahabbai shine Allah ta'ala ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashudda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shada'u fa'adarahu fastagalaza fastawa ala suqihi uju zura'a liyajid bihim al-kuffar wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima Allah yace wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya shaida akan annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace walladhina ma'ahu wadanda suke tare da shi shi manzon Allah sai Allah ce ashuddawu alal kuffar suna tsanantawa kafirai ruhama bainako suna rahama da jin ya tsakanin su wannan ne darasi duk wanda yake so ya kwaikwayi sahabbai wanda yake so ya zauna inuwa ɗaya da sahabbai a lahira yayi kokarin kwaikwayon su a rayuwarsu da manzon Allah Allah ya ce ashiddawu alal kuffari suna tsanantawa kafirai wajen mu'amala ba sa ba su da sauƙi amma abin da ya shafe su a junansu ruhama bainahum suna da rahama da jin ƙai sai mu kwatanta rayuwar mu haka muke yanzu muna jin ƙan junanmu muna tausayin junanmu muna yi wa junanmu fatan alkhairi amsa shine yawancin mu ba mai yanzu ka duba harkar kasuwanci da ta gurbace a wannan kasa mutum ne zai sai kaya ya koyi don ya yi tsada ya fito da shi kuma ‘yan uwansa ne musulmai masallata su yi kaya ina jin ka yake ana ina tausayi yake mutum ne zai yi abin da ya san shi kadai zai tsira amma zai cutar da dubbin al'ummar musulmai amma sai don biyan bukatar kansa ina tausayi yake ana babu tausayi babu jin kai to darasin da za mu koya a wannan ayar mu koyi tausayin junanmu yayin wa mu koyi rahama da jin kai wa junanmu mu koyi laddafa wa junanmu wannan shine darasin da zamu koya na daya a cikin rayuwar sahabbai ruhama ubainam tarahum ruk'an sahabbai masu yawan sallah ne sallah ta farilla da nafila ruk'an sujadan sai Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna ibada dan neman fallar Allah ba dan neman fallar wani ba sahabi baya fadanci baya zama dan kanzagi baya zama dan gabadai gabadai wannan ba sifar sahabi bane Allah ya ce yabtaguna fallan min Allah wa ridwana duk abin da sahabi zai ma to agun Allah yake ne masa da ba gun dan adam ba simahum ai alamatuhum ta inda zaka ga alama sabai ka gane su Allah ya ce ka duba goshin su zaka ga alamun gurbin sallah simahum fi wujumin asari sujud sai Allah ce zalika mathalahum fi taura irin wannan misalin na sahabai da Qur'ani ya kawo akwai irin sa a taura sahabai masu yawan ibada ne sai ya ce wa mathalahum fil injil misalin da Allah ya buga a cikin linjila akan sahabban manzon Allah sai ya ce ka zar'in akhraja kamar shuka ce da Allah ya fito daga ita daga ƙasa akhraja shaqahu tsuron ta ya fito fastagala da fastawa yayi ƙarfi ya meke ala suqihi akan makenge masa an gane ko fastagala da fastawa ala suqihi yujibu zurra al yagira bihim al kufar yujibu zurra idan shuka ta yi kyau ta je dab da alamar kaiwa gaci ai manoma za su yi farin ciki za su yi farin ciki so ne azurra sai Allah ce da ya giza bihimul kufa Allah ya karfafa sahabbai domin su batawa su bukantawa kafirai ana fahimta Allah ya sa sahabbai sun yi karfi wa'an sun yi dukiya li ya giza bihimul kufa domin su kafirai su gan su koda da baki ciki kun ga sahabbai an sunfanta su da masu ibada ne kuma an sunfanta su da masu neman na kansu ne yasa wanda daga cikin malaman tafsiri yake cewa sahabbai da Allah ya siffanta sa a taura da yawan ibada ana so mu kwaikwaye su wajen yawan ibada sahabbai da Allah ya siffanta su a injila da tsayayyu ne wajen neman na kai to ma kar mu zama ci ma zaune mu tashi mu nemi rufin asiri a gun Allah ana fahimta wannan darasin da zamu dauka guda biyu a nan shine bayan ruhama ubainahum ga yawan ibada mu koyi yawan ibada daga wajen sahabbai sannan mu koyi neman na kai da tsayuwa akan kafarka sannan mu koyi yin abu dan Allah kar ka yi abu don a yaba ma ko don a ce ka burgi ko don a ce ka iya baka da ladan komai manzon Allah ya ce Allah ya ce ana agani shuraka an shirk ni ne mawadaci akan haɗa ni da wani inji Allah man ashraka ma iya ghairi duk wanda ya haɗa ni da wani ya shirka da ni inji Allah to taraktahu wa shirkahu duk abin da ya zama bashi da abin da ya shirka da shi a misali na gaba a gurguje akwai hadisi na abu talha al'ansari Allah ya kare da shi abu talha sahabi ne mutumin madina ne ba an sare wata rana sai Allah ya zoke sanar da su Allah ya sauko da aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku taba zama akan gwadabe na kwarai ba har sai kun ciyar da abin da kuke so ana gane ku abin da kuka fi kauna cikin abin da Allah ya ba ku to sai kun ci da hifi sabilillah abu ɗalla iya da wata gona a gefen masallacin madina a lokacin ana ce mata biraha ko bairaha duk an karanta bil fatahi alal ba bil kasri alal ba ko biraha ko bairaha wannan gona ko lambu a cikin dukiyar da Allah ya wa Abu Talha ya fi kaunarta akan komai da ya ji wannan aya manzon Allah ya zo ya karanta sai ya zo ya ce ya rasulullah duk abin da Allah ya hore mun ba abin da nake kauna kamar wannan guna Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za mu zamto kan gwadabe na kwarai ba inji Allah har sai mun ciyar mun kyautar mun bayar da abin da muka fi kauna a zuciyar mu to ka shaida wannan gona tawa ko lambunawa wanda yake daura da masallacinka wannan na dauka na bawa Allah shi ka dauka ka sata inda ka ga ya dace ya rasulullah zaka iya kana da hula goma amma ba za ka yi ɗaukar ɗaya ka bayar ba kana da takalma ishirin ba za ka ɗau ɗaya ka bayar ba kana da jamfa talatin gari arba'in amma ba za ka yi ɗaukar biyu ka bayar ba to ga sahabi ita ce gonar da ya fi ƙauna da ya ji faɗin Allah sai ɗau gonar ya bayar domin me ya sami yardar Allah wannan darasi ne a wannan rayuwa in ba za ka iya ba ka kwaikwayo su ba tashabbahu bihim illam takunu mithlahu ku kwaikwaye su in ba za ku iya abin da suka yi kai da kai ba in har ba za ku iya abin da suka yi ku kwaikwaye su mana kana da goma ba da ɗaya mana kana da ishirin ba da biyu mana kana da dubu kaza ba da kaza mana wanda shine darasin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi hadisi na kusan ƙarshe da za mu tsaya a kansa insha Allah shine hadisi shi ma na Abu Talha din Abu Talha al-Ansari Allah ya kare yadda da shi Abu Talha yake cewa akwai lokacin da manzan Allah ya bako sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya bako sai zo ya ce ya tura gidansa a nemo abinci a biya bako an aika da ya je ya ce ya rasulullah wallahi duk gidan nan babu abincin da za a biya bako ko kunu a kofi ba a samu wanda za a biya bako ba babu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya fito sai yake cewa waye zai sauki wannan bako na falakul janna in ka sauki wannan bakon in ji manzon Allah ni kuma na ma alƙawarin aljanna abun Allah haka manzon Allah ya ce Abu Talha ya ce ha ana ya Rasulullah ga ni zan sauki wannan bakon naka ya Rasulullah shi ma kuma yesin ne ba shi bai tabbatar da akwai abincin da za a biya bako a gidansa ana ganewa bai san da abin da za a biya bako a gidansa ba ya dai faɗa haka domin kuɗin aljanna da ya je gidansa sai ya ce matarsa imratu abatalha sai ya ce akrimi daifi rasulillah ki girmo bakon manzan Allah wannan bakon ba bakona bane bakon manzan Allah ne girmama shi ki mai abinci mai kyau ki kaza kaza kaza ki ta ce wallahi duk gidan nan ba abinci sai abincin yara kanana da ni da kai ma yau ba mu da abinci a gidan abincin yara ne kawai yaro sai Abu Talha ya ce fa nawubihi ki lallaba su yaran su yi bacci idan sun yi bacci ki ɗauko abincin ki kawo gaban mu za mu yi kamar muna ci mu sai mu haƙura mu kwana da yi wa bakon mazan Allah ya ce ku shi hakan aka yi ta kawo abincin yaran bayan ta sa sun yi bacci abu dala ya haƙura matar ta haƙura da yake matar ce yar albarka ba irin matar mu ne yanzu ba ta haƙura da ƴaƴanta da ita ta biya bakon mazan Allah ya ci in yanzu ne mai tab akan bakon zan ki cin abinci ai baka isa ba to amma ta ce ta yadda domin aljanna suke ne ba aka ba baƙon mazan Allah ya ce ƙoshi da safe suna zuwa masallaci da asuba sai mazan Allah yake murmushi da ya gansu har Allah ya masa wahayi abin da ya faru sai mazan Allah ke cewa ajaballahu bima fa'ala fulan wa fulanat albariya Allah da kansa iya cincina akan abin da wane da wance je suka yi a gidansu iya kina yi abin da Abu Dalha da matarsa suka yi Allah iya jinjina musu domin sabar imani ba wannan shine rayuwar sahabbai sai Allah yake sako da wata aya cewa wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana fihim qasas su sahabban manzon Allah musamman mutanen Madina suna fifita rayuwar wani su akan tasu suna da abu guda ɗaya suna da bukata amma in sun san wani iya da bukata sai su hakura zuba shi haka suke suna da abu ɗaya ɗaya ne ba biyu ba sai su hakura da bukatun su baiwa wani an ce lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo Madina ya haɗa abin da ake cewa al'ukuwa ‘yan uwantaka ya haɗa